أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو آه لاربا 27 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1441 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu daman a rayuwa har zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu daman azumtan wannan wata mai albarka a wannan shekara mai girman mahimmanci ya kuma ba mu daman samun lafiya da ibada a daidai waɗannan kwanaki masu albarka na wannan kwanaki na goma na ƙarshen wannan wata mai albarka mun samu daman ibada ta zama a karanta alƙur'ani wannan samun dama da muka yi da kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu muka zamanto muna daga cikin waɗanda suka shaida wannan wata a raye kuma suke zama domin muraja'ar ayoyin alkur'ani muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan aiki karbabbe ne a gurinsa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya gafarta wa iyayenmu ya samuna daga cikin waɗanda Allah ya yanta su da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da 'yan uwanmu da sauran musulmai baki daya Allah ya samu na daga cikin wanda Allah ya yanta su a wannan wata mai albarka waɗanda suka koma ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya waɗanda suke cikin wani irin yanayi muna fata na rashin daɗi Allah subhanahu wata'ala ya yi wa kowa damuwarsa Allah subhanahu wataala ya kara mana nitsuwa da kwanciyar hankali da arziki na halal ta inda muke tsammani da inda ba ma tsammani Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya hada mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to lura da waɗannan kwanaki suna ƙarshen watan ramadan insha Allah ta'ala za mu karanta aya daga cikin ayoyin alkur'ani wacce take cikin suratul ma'ida aya ta biyar ita za mu karanta wannan majalisi insha Allah ta'ala zuwa ga muga abin da ya kamata muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu bala'i da annoba da ake ciki Allah ya kama na dauki a kansa Allah ya yi mana waɗanda suka kamu da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya mana kariya Allah kuma ya kare gidajenmu da garuruwanmu da sauran garuruwan al'umma da musulmai baki daya na'am ya ayyuhallazina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون نعم الله سبحانه وتعالى yace ya ayyuhal lazina amun ya ku waɗanda suka yi imani da Allah alaikum anfusakum ku dage kowa ya kare kansa kowa ya yi ta kansa kowa ya abun da ya dace ya tserar da kansa da taimakon Allah kowa ya kama gabansa cikin daidai la ya zurro kuma zalla idan ta daito kamar yadda ake cewa kowa ya ɗebo da zafi bakinsa ta wani shine alaikum an fusa kuma kowa ya ta kansa hakanan shi ma ya dace da wannan alaikum anfusakum kowa ya ta kansa ya samu ya ya rabauta ya samu ya tsira ya samu ya bi Allah ya samu ya rike tauhidi ya tabbata akan aqida ta gaskiya aqida ta a tauhidi ya tsaya akan manhajin a salaful umma ya tabbata akan abin da yake shine daidai alaikum anfusakum la ya zurrukum man dalla idza tadaitu wanda ya bata batarsa ba za ta cutar da ku ba idza tadaitu in dai har Allah ya sa ku din kun shirya idan mutum ya shirya ya ci nasara batan mai bata ba za ta taba shi da komai ba Allah ce ila Allah marji'ukum jami'a zuwa ga Allah makomanku yake gaba ɗaya duk gaba ɗaya za ku koma ga Allah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu sannan Allah zai ba ku labari ba da labari na gaskiya zai gaya muku dalla-dalla cike da gaskiya da ilimi da bayani na gaskiya na haƙiƙa game da abun da kuka kasance kuna aikatawa rana tana zuwa za a yi haka wannan aya aya ce wacce take da girman sha'ani musamman a rayuwar musulmai musamman a yau ablabun mas'ud radiyallahu anhu yake cewa fina nazalat ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum aw kama qala radiyallahu anhu yace wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum fina nazalat ta sauka ne muna nan a cikin mu ta sauko muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ayar ta sauko muna rayuwa tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ayar ta sauko muna nan ta sauko kuma mun ganta kuma muna halarce ta sauko yace amma fassaranta a gani zahiri bayanin ta fito fili zahiri yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sai a ƙarshen al'umma mana sai a ƙarshen rayuwar wannan al'umma din kafin tashin alkiyama ma'ana menene bayanin wannan aya zai bayyana a fili a ganshi ido da ido zai bayyana ne a ƙarshen al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun lokaci zai zo ƙarshen rayuwar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yawan damuwa da fitintinu da abubuwa masu batarwa da abubuwa masu rikitarwa da abubuwa masu shagalarwa da abubuwa masu sa mutane su yi ƙarya da abubuwa masu sa mutane su ci amana da abubuwa masu sa mutane su karya alkawari da abubuwa masu sa mutane su yi yaudara abubuwa da yawa da raunin imani zaka ga raunin imani ido da ido a karan kanka ka tabbata imaninka ya yi rauni dan uwanka ka tabbata ga yadda dukkan alamu suke ba yadda ka san shi ba abu ya yi rauni shi ma yana ganin ka haka kai ma kana ganin sa haka a ɓangaren maza haka a ɓangaren mata haka za ku ga wannan zahiri a lokacin da fitintinu za su yi yawa a lokacin da matsaloli za su yi yawa dukkan abubuwa da za su zama na batarwa za su zama ga sunan da yawa kuma ga sunan a fili kuma ga sunan kusa-kusa har za a wayi gari tabbata a kan shiriya shi yake ba da mamaki a maimakon bata mana a ga wane ya tabbata a kan shiriya ya jajirce shi za a ke mamaki a maimakon a gawa ne ya bata yanzu misali abinda muke ciki a rayuwa a ce misali ɗaya kawai a ɗauka mutum ya shiga wani matsayi a gwamnati ya shiga ya riƙe wannan matsayin ya fita bai ci sisin kwabo na talakawa ba da wanda su kuma ya shiga ya kwashi kudin talakawa a zamanin yanzu wanne aka fi mamaki cewa kaman ba zai yiwu ba yayyu wanda ya ci sisi wanda ya kwashi kudi ne ake mamaki ko kuma wanda ya shiga ya rike mukami ya yi tenuwa ya gama amma aka same shi bai ci ko sisi ba wannan shi duniya take mamaki amma alhali shi ne kuma abin da ya cancanta a yi shi ne abin da Allah ya halice mu don mu yi shi ne abin da addinin musulunci ke karantarwa shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar riƙon amana da kiyaye amana duk mukamin da mutum ya rike bai kamata ya ci kwabo ɗaya wanda ba nasa ba haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayar da suka rayu haka suka koyar haka aikin su yake duk sun rike mukamai sun rike duniyar musulunci gaba ɗaya amma baitul malin haka yi suka ini su inni su kwana da yunwa mutum amma bai tilmali ba zai taɓa dukiyar bai tilmali ba kaga wannan haka suka rayu to a yau musulmi da kake jin cewa musulmi ne a ce ya rike wani guri ya fito lafiya to shi ake mamaki ba wanda ya rike ya kwashi kudin talakawa shi wannan dama za a ji kamar dama abin da ya je yi kenan in mutum ya shiga ya rike mukami a ce ka duba shekara biyu yana rike da abu kaza amma har yanzu bai yi kuɗi ba wannan ka aishi da arziki bai da kashin arziki haka ma zaka jance talakawa sai ka suna faɗan haka sun yadda kuma to idan rayuwa ta zama haka sharholiya harkoki na haram da rashin tsoron Allah subhanahu wata'ala suka yawa rashin bin Allah subhanahu wata'ala yayi yawa abubuwa waɗanda ba su ne suka kamata a yi ba su suka dawo ake yi to za ka samu shiriya a wannan lokacin sai wanda Allah ya shirya to shi yasa sai Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani alaikum anfusakum ku fayi ta kanku fa kowa fa yayi kokari fa yayi ta kansa idan ka tsarkake zuciyarka a irin wannan zamanin ka rike Allah subhanahu wata'ala ko duk mutane ba ruwansu da kai a gaisa a wuce kawai amma ka kiyaye tsakaninka da Allah ka tabbata baka cikin waɗanda suka shiga rudani suka kaucewa hanyar Allah baka cikin waɗanda duniya ta shagaltar da su aka saki hanyar halal aka koma hanyar haram wajibi ne mutum ya duba ina yake ina makoma take ina zai je kuma yaya rayuwar take shine Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda suka yi imani kowa fa yayi ta kansa ku lura fa ku yi ta kanku fa saboda wannan aya ta sauko ga ta suratul ma'ida ma gaba ɗayanta tana daga cikin surori waɗanda suka sauka a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle ma shi yasa zaka ga suran yawanci tana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu anan Allah subhanahu wata'ala ya umarci mutane kowa yayi ta kansa ya bi abun da yake ganin cewa shine daidai shine abun da Allah ya halicce shi domin sa ma'ana tsaye da tauhidi da tabbatuwa akan gaskiya da tabbatar da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da rusa abubuwa ba saka alaikum anfusakum kowa yi ta kansa ku yi ƙoƙari ku yi ta kanku ku yi ƙoƙari ku tsamo kanku da kanku kowa ya zama yana addu'an Allah ya bashi dacewa ya zama akan shiriya sannan bayan mutum yana addu'a sannan ya yi taka tsantsan iya iyawarsa kowa ya taka tsantsan iya iyawarsa idan mutum a kasuwancinsa ne ya yi taka tsantsan iya iyawarsa idan mutum a sana'a ce ya yi taka tsantsan iya iyawarsa kada abun wani ya ba wa mutum sha'awa kada abun wani ya rude mutum kada mutum ya yi sha'awar arzikin wani ba nasa ba kada mutum ya yi sha'awar ha'intan wani kada mutum ya yi sha'awar yaudarar wani kada mutum ya yi sha'awar ɗaukan abun wani kowa ya tsaya tsakaninsa da Allah ya tabbata cewa ya tserar da kansa bayan samun dacewa daga Allah subhanahu wata'ala ya tsira ya gudu ya kubuta da addininsa domin lokacin da muke rayuwa a yanzu lokaci ne mai wuyan sha'ani hatta in shawari za ka yi da mutane mai shiryar da kai ya ce maka karka yadda ka taɓa haram sai ɗaiɗaiku a cikin jama'a idan ka zo za ka yi shawari da mutane kowa zai ce maka ka ɗau abun da kawai ya samu gare ka ko kuma ka ɗiba kawai babu damuwa da wuya mutum ya zo ya saka a gaba yana ma bayani cewa abu kaza nan komin kankantansa Allah zai yi hisabi a kansa dukanmu za mu koma ga Allah kuma zai mana hisabi haka ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda suka yi imani alaikum anfusakum wato ku yi ku kare kanku da kanku kowa ya ta kansa a duk abin da kake yi ka tabbata cewa yanzu ka tsaya ka bi Allah kai kam dai kana iya ƙoƙarinka tsakaninka da Allah ba sai ka ba sai dole kowa ya bi ba a yanayi ya zo kawai in an samu wanda ya tsira to an yi sa samun wanda ya tsira shine abun mamaki shine lokacin gurba lokacin da zaka ga wanda ya rike gaskiya shine bako a cikin jama'a kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bada al-islamu gharib wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba addinin musulunci ya fara bako ɗaiɗaiku a cikin jama'a haka sahabbai suke abun mamaki abun nunawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda me sahabbai suka zama abun nunawa saboda jajirciya da suka yi bisa bin Allah tsayawa da suka yi bisa bin Allah suka kaucewa duk abun da yake sabawa Allah ne suka rike tsantsar bautar Allah so da ka suka zama baki abun nunawa a cikin jama'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ce yadda musulunci ya faro a wancan lokaci ake nuna su sun zama baki ba don kowa ba sai don sun rike addinin Allah to kuma wa sayaudu gariban kama bada haka kuma addinin musulunci zai koma wato a ƙarshen zamani nan ma zai zama bako wanda duk ya rike gaskiya ya rike addini ya ce ba zai ce haram ba ya ce ba zai mu'amala da haram ba sai ya zama tamkar bako a cikin jama'a wanda duk yace zai kiyaye amana sai ya zama bako a cikin jama'a wanda duk yace shi kan ba zai dau abun da ba nasa ba ko a harkar kasuwanci ba zai ɗebi abun ubangidansa ba ko a shago sai abun da wannan din ya bashi amma shi ba zai cuce shi ba ba zai ha'ince shi ba ba zai dau kobonsa ba to wanda zai zama garib a cikin jama'a ta ko ta ina sai ya zama bako a cikin jama'a wanda yace shi ba zai taba abun gwamnati ba ba zai taba koda biro na gwamnati ba ruwansa da shi ya gwammace in dai ba aikin gwamnatin zai yi ba in dai aikinsa ne kawai ya nemo biro nasa to wannan sai ya zama bako a cikin jama'a wanda duk ya ce harka ta ɗiban kuɗi a gurin da aka bashi amana shi kan ba zai yi ba shi bai yadda da wannan ba to wannan sai ya zama bako a cikin jama'a saboda haka bada al'islamu gari musulunci haka ya faro sahabbai suka ce ba sa cin haramun ba za su ci haramun ba ba za su mu'amalanci haramun ba ba za su ha'inci mutane ba ba za su yi zalunci ba za su tsaya akan adalci kuma adalci suke so wannan yasa suka zamanto ababen nunawa a cikin jama'a aka ga sun zo da wata irin sabuwar rayuwa da ba a taba ganin irinta ba wadda alhali dukkan alkhairai sun haɗu cikin irin wannan rayuwar dukkan alkhairai sun tabbata a cikin wannan rayuwar amma ina sai suka zama baƙi a cikin jama'a sai suka zama baƙi a cikin jama'a to haka nan musulunci a ƙarshen lokaci haka zai zama baƙi don haka ya ajiyewa lazina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda suka yi imani alaikum anfusakum kowa faye ta kansa fa in mata ne a cikin gida kowa ce ta kanta kowa ta ta kanta kowa ta rike addinin Allah kowa ta yadda ta imani tsakaninta da Allah banda cutar yar uwarta banda zalunci banda ha'inci banda makirci banda yaudara banda rashin zaman aure na gari banda shiga ɗawainiya na bala'i banda abinan shirka banda abubuwa waɗanda suke sun saba da addinin Allah banda sabon Allah a tsaya kan tauhidi tare da dogaro ga Allah tare da tsayawa bisa addinin Allah tare da tsaye da sallah a yi sallah yadda ya kamata a kuma yi dukkan ibada tare da neman lada a gurin Allah maza da mata kowa ya koma akan wannan ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum ya ku wadanda suka yi imani kowa ya ta kansa la yadurrukum man dalla idha tadaytum in dai ku din kuka shiryu saboda me yanzu lokaci ya riga ya ƙure wa'azozi ko ta ina wa'azi ne har ya zama kaman yayi wa'azi ba inda bai shiga ba wa'azi ba inda bai je ba babu abun da ba a ji ba amma aiki da wa'azi shine damuwar aiki da wa'azi a nan rikici yake amma in dai wai wa'azi ne to ko ina ya je amma aiki da wa'azin shine damuwar haka idan duk duniya za a gama da wa'azi amma ba a yi aiki da wa'azi ba babu amfanin wa'azi babu amfaninsa haka sai lokacin da aka yi aiki da wa'azi shine wa'azi ya yi tasiri amma a yi magana amma ba a aiki da ita wannan babu tasiri a cikin haka saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce alaikum anfusakum ya ku muminai ya ku bayin Allah wanda suka yi imani da Allah alaikum anfusakum kowa yayi ta kansa la yadurrukum man dalla idza hatadaitu wanda duk ya bata ba zai cutar da ku ba batansa ba za ta cutar da ku ba idza hatadaitum in dai har ku din kun shirya in dai har ku din kun tsaya akan shirya to wanda ya zabi bata ya bata ba zai cutar da ku ba ya ku tsaya akan shiriya ku rike shiriya ku kama tafarkin Allah subhanahu wata'ala a lokacin da riko da tafarkin Allah yake da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani tun yana raye lokaci zai zo da za a wayi gari riko da addinin Allah zai zama abu mai wahala tamkar riko da gaushin mutane imamu shatibi rahimahullah yana magana a cikin shatibiyarsa ya ce wa haza zamanu sabari mallaka billati ka ƙafzin ala jamrin fatan jumin albala ya ce yanzu ma a yanzu halin da ake ciki muna zamani ne na haƙuri dole ka yi haƙuri in kana son ka bi Allah dole ka yi haƙuri in kana son ka tsira a lahira dole ka yi haƙuri in kana son ka tsira a duniya tsira na mutunci ita to me kake tsammani kuma da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata shi da cewa riko da gaskiya riko da addinin Allah riko da tauhidi riko da bin Allah subhanahu wataala zai zama kamar riko da gaushin wuta ne riko da gaushin wuta tamkar riko da gaushin wuta haka riko da addini zai zama kaga ka rike ka damke kan bata taso ba ba a rike gaushin wuta a damke don yanzu zai kone ma hannu ba za ma ka iya ba riko da gaushin wuta ba zai yi ba sai dai kana yi kana canja hannu ana kaɗan ɗora shi anan kaɗan ɗora shi anan garin haka kuma yanzu nan sai ya faɗi ƙasa shine sai addini ya kubuta ya bar mutum sai ga addini ya faɗi a hannun mutum ya bar mutum haka ba addini saboda me saboda ƙalubale waɗanda suke fiskantar mutum na ya bar addinin musulunci ko ya bar gaskiya ko ya yi riko da ƙarya ko ya saki hanyar Allah su suka fi yawa su suka fi yawa daga kawayi gari kawai kana cikin kalubale kana fitowa waje kana cikin kalubale waɗanda suke tuhumarka ko suke maka tsangwama akan maganar bin Allah subhanahu wata'ala don ka tsangwama bin akan bin Allah subhanahu wata'ala yayi yawa wannan zai sa mutum bai ankara ba kawai sai ka ji ya ce kai ya hakura wannan tsananin ya hakura shikenan sai ga ya bar addini abin zai zo wani sai ya tsangwame ka kaman cewa riko da addinin yayi tsanani da yawa saboda haka ya za a ce ba dan taba kaza abu kaza ma an ce haramun abu kaza ma an ce haramun ba za a yi kaza ba ba za a shiga kaza ba ba za a fita kaza ba ba za a ci kaza ba ba za a yarda waɗannan abubuwan sai kaga kamar sun yi yawa sun maka tsanani alhali duka Allah ne ya faɗa kuma cikin bin su akwai sauƙin rayuwa da kuma nasara a rayuwa duniya da lahira amma kaga mutum ya kasa jurewa idan ya kasa jurewa shikenan sai ya kama hanyar da shi yake ganin ita ce nan da nan sai sake addini shine wannan lokacin kenan mun shiga wannan lokacin tabbas abubuwa da yawa suna iya shagaltar da mutum ya kyale addini abubuwa da yawa na karere a rayuwa sun mana yawa saboda haka mutane muna buƙatar sabati daga gurin Allah subhanahu wata'ala mu roki Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da sabat mana ya tabbatuwa ya azurta mu da tabbatuwa akan gaskiya da tabbatuwa akan tauhidi da imani da riko da addinin Allah idan har mutane ba su rike addinin Allah riko na gaskiya ba mutane ba su tabbata akan gaskiya ba to asara suke yi a rayuwa haka Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idza tadaitum in dai har kun shiryu kun tsaya akan shiriya kun rike shiriya to batan mai bata ba zai muku tasiri ba batan mai bata ba zai cutar da ku ba batan mai bata ba zai dame ku ba dan kowa ya tsaya ya rike gaskiya ya rike addini ya rike tafarki mai kyau kar ya rudu da rudani rudani za su yi yawa da kuma rudu da kuma hanyoyin rudu din da kuma bata din da komai da komai za su yawa amma mutum ya tsaya ya tsaya akan gaskiya tsayawa akan gaskiya zai ba da wuya a wannan zamani jajircewa zai ba da wuya a wannan zamani ka gwada a duk abun da kake tunani a rayuwa duk abun da kake tunani a rayuwa ka gwada duk wani mutum da kake gani a rayuwa ka gwada idan ka dan tuntube shi da abubuwa a yanzu sai kaga cewa abun ya baka tsoro abun sai baka tsoro misali idan ka dau amana misali idan ka dau gaskiya misali idan ka dau adalci duka waɗannan abubuwa ne waɗanda a yau idan ka auna su ka baje a faifayi a rayuwarmu za su baka mamaki har ce ba a iya kame shi wajen alkhairi har ce kuma babu abun da yake kifa mutane a wuta cikin sauƙi irin harshe ya za annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'az kuffa alayka haza ka rike wannan magabata sun yi ittifaki cewa babu wani abu da ya fi cancantan a sashi a kurkuku a kulle a manta da shi a kurkuku an kulle shi sama da harshe mana dole ka zamanto ka toshe harcinka daga yawan magana akan musamman haƙƙin Allah da baka sani ba ko mutuncin mutane ko kuma mutuncin jama'a yanzu nan mutum zai fada cikin halaka yanzu nan mutum zai shiga cikin damuwa saboda haka harshe ya sa mutane da yawa mun fada cikin damuwa sakamakon harshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar magana ce ta gaskiya harshen mutum shine zai kifa shi a cikin wutar jahannama ya kifa fiskansa a cikin wutar jahannama sakamakon hasaidul alsin alsin ko hasaid na alsina wato sakamakon dalilin wato abubuwan da harata suka haifar suka fada aka girba mana ya zamanto shine ƙarshen abun da aka samu na nata'ij wato na sakamako wato sakamakon abun da harce ya furta ya sa dewa daga cikinmu wutar jahannama ne makoma dai Allah kiyaye mu haka idan ka duba mutane da yawa a yanzu a ɓangaren magana kadai mun shiga damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma bai bar mu ba malamai sun tabbatar abu ne hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum la yatakallamu bil kalima la yulqi laha bal aw kama qala sallallahu alaihi wasallam fayulqa fi jahannama 70 kharifa abu ne malamai suna magana akan wannan irin bala'i da damuwa ɗayan ku zai magana kalima kawai mutum zai faɗa wadda baya ma tunaninta baya sake jin cewa ya faɗe ta so da rashin damuwa da cewa ya faɗe ta bai ma san wata kalma ce ta damuwa ba baya sake tunani tun daga lokacin da ya furta ta amma dalilin wannan kalman za a jefa shi a wutar jahannama tafiyar tsawon sama da shekara saba'in kaga sakamakon harce sakamakon abun da harce ya furta abun da harce yake fada saboda haka dole ne dole ne mutum ya kame harcensa in yana so ya zama na kwarai ya takaita yawan maganganun abun da ba shi da ilimi a kansa ya takaita yawan ba da shaida akan mutanen da ba shi da sani akan rayuwarsu ya takaita ko ya daina faɗan magana akan bayin allan da bai taɓa rayuwa da su ba ko bai zauna da su ba ko bai kwana gida ɗaya da su ba ko bai wata mu'amala da su ba amma ya cika da maganganunsu ko dai hasadan min indi nafsihi saboda tsabar hasada da take tattare da shi game da su ko kuma a'a harka ta shedan da ta ya shi ma ya zama shedan a cikin jama'a yayi ta magana akan rayuwar wayansu alhali babu alakan kwabo a cikin rayuwarsu da yake da alaka da shi babu wannan illa iyaka kawai labari yake bayarwa illa iyaka kawai magana yake fada ta haka mutane alaikum anfusakum ya ku waɗanda suka yi imani alaikum anfusakum wato kowa ya yi ta kansa la ya zurrukum man zalla idza hadaitu batan mai bata ba zai cutar da ku ba idza hadaitu idan kuka shiryu in kun zama Allah in kun zama shiryayyu batan mai bata ba zai batar da ku ba ilallahi marji'ukum jami'an zuwa ga Allah kadai makomarku take za ku koma ga Allah subhanahu wata'ala fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya ba ku labari ba da labari na gaskiya bima kuntum ta'malun da abin da ku kasance kuna aikatawa Allah subhanahu wataala zai tara ku a gabansa ya tara ku ya ba ku labarin aikin da kuka yi ya kuma yi muku sakayya akan wannan aiki saboda haka Allah subhanahu wataala yana muku kashedi yana muku gargadi dukkan mu gaba daya mu saurari gargadin Allah subhanahu wataala sannan mu yi aiki da faɗakar wanda yake mana la ya durru kuma dalla idza hadaytu batan me bata ba zai cutar da ku ba in kun shirya don haka addu'ar mu Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan shirya Allah subhanahu wataala ya ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon rikewa dukkan fitintinu da damuwa Allah subhanahu wataala ya kare mu daga su dukkan abin da zai dame mu a rayuwa Allah ya mana maganinsa abubuwan da suka dame mu na annoba da bala'i da damuwa da cututtuka Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya kawo mana ɗauki akan sha'anin su yadda duniya ta tsaya tak babu wata walwala da take gudana Allah subhanahu wataala ya kawo mana ɗauki Allah ya kawo mana sauki yadda ƙasa ta zama yadda ake ciki ga ɗawainiya ga wahalhalu ga talakawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan yanayi Allah kawo mana sauƙi a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala yana wannan bayani a wannan aya wannan aya idan aka ce za a fassara ta a ini a kwana a ini a kwana ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum banda misalai ba abin da ba za a samu gaba ɗayan mu sai dai kowa yayi ta kansa kawai ya samu ya tsira in ka ga ɗan uwanka da zaka iya gaya masa gaskiya ya yadda ka gaya masa gaskiya a gudu a tsira tare in mutum ya ganka akan kuskure ya gaya maka gaskiya a gudu a tsira tare kawai mu taimaki juna wajen gaya wa juna gaskiya amma aiki kuma ya rage ga wanda ya ji gaskiya ne in mutum ya ji zai iya ya aiwatar shikenan falillahi alhamdu amma dai la yadurrukum man dalla idza tadaytum in kun rike gaskiya kuka tsaya akanta ko duk mutane sun bata sai yan kalilan ne suka tsaya akan gaskiya batan wannan jama'a din ba zai sa ya waɗannan yan kalilan din su cutu ba saboda haka kowa ya tsaya akan gaskiya batan mai bata ba zai cutar da shi ba in ya tsaya akan gaskiya Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya ila Allah marji'ukum jami'a zuwa ga Allah gaba ɗaya makomar ku take fayunabbiukum bima kuntum ta'malun sannan zai ba ku labari game da abu da kasance kuna aikatawa insha Allah ta'ala za mu dakata a nan a lura da cewa mun zo yau 27 ga watan ramadan insha Allah ta'ala za mu rufe wannan karatu din a yau laraba 27 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 muna addu'an Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ayyukan da muka yi a cikin wannan wata na Ramadan Allah sa karɓaɓɓe ne a gurin Allah. Dukkan kurakuran da muka yi Allah ya fi mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. A kafin mu rufe gaba ɗaya akwai bayanai a taƙaice game da zakatul fitr. Zakatul fitr wato shine zakkan fit da kai. da ake faɗa da hausa shine ba da abinci da ake yi na sadaka a ranar sallan idi wannan zakka ko wannan sadaka sadaka ce wacce take sunna mai ƙarfi wasu malamai suna ganin wajibi ce wasu malamai suna ganin farilla ce wasu malamai suna ganin a'a kawai sunna ce mai ƙarfi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana maganan ta'allakanta duk da malamai su yi magana akan hakan din ko inganci ko rashin inganci to ala ayi halin sadaka ce wacce ake bukatan duk wanda ya kai azumin wata ramadan to sai zama ya bada wannan sadaka din wannan sadaka din ana so ya zamanto an bada ita mafificin lokacin bada ita shine lokacin sallan abunan kafin a tafi sallan idi bayan fitowan alfijir na ranan wato sallan idi kafin a tafi sallan idi shine mafificin lokacin ba da ita bayan sallan bayan ketowan alfijir kafin a tafi sallan idi shine mafificin lokacin ba da ita idan aka ba da ita kafin a tafi sallan idi wanda shine mafificin lokaci wadda kowane musulmi ana ba da muddin nabi sallallahu alaihi wasallam abu na sa'i guda kai muddin nabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu shine sa'i guda idan ka auna da kwanon awo irin namu na gombe za ka samu kwano ɗaya da rabi shine yawanci yake isan mutum guda a gwargwadon iya awu da aka yi kwano ɗaya da rabi zai ishi mutum guda saboda haka kwano uku mutum biyu idan shinkafa za ka bayar kwano uku mutum biyu dukkan iyalan gidanka da kake ciyarwa kai za ka fitar musu wannan a cikin abincin da ake ci za a ba da shi ga waɗanda suke mabukata su ma mabukata idan wannan sadakar ta zo musu sannan suka cire abin da za su ci a wannan rana abin da ya saura su ma sai su fitar da nasu su ba wasu mabukata don haka kowane mutum ɗaya kwano ɗaya da rabi kwano uku mutum biyu kwano uku mutum biyu sai mutum ya yi lissafi iya adadin mutanen gidansa sai ya cire sai a kaiwa wa'inda suke mabukata amma malamai suka ce ya halatta a fitar kwana biyu ko kwana ɗaya kafin ranar sallah saboda waɗanda ba su da shi su samu dama wannan ya halatta amma mafificin lokacin da ya dace shine bayan alfijir ya keto na ranar sallah da safe kafin a tafi sallan idi amma dai ya halatta kuma ko kaman ana da ran jajibiyar ko ana tsammanin gobe sallah ko ana tsammanin jibi sallah a irin waɗannan kwanakin ya halatta za a iya fitarwa saboda wanda ba shi da shi shi ma ya iso masa ya ga cewa ya samu har shi ma ya shirin fitarwa sannan idan an ce an ga wata Allah subhanahu wataala ce wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun in an ce an ga wata ana so ayi kabbarori Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko iya haka mutum yake ta faɗa ya yi ko Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd maza da mata za su yi mata a gida za su rinka yi ko Allahu akbar Allahu akbar kafira kamar da riwayan Abdullah ibn Abbas walhamdulillahi Allahu akbar kabira walhamdulillahi kafira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duka waɗannan lafuza za a iya faɗansu a babin kabbarori daga an ce an ga wata da magariba ran da duk aka ga wata azumi ya ƙare to za a iya yin wannan kabbarori har cikin dare kafin mutum bacci ya ɗauke shi yana raye daren idi din da wannan kabbarorin sannan da safen yayi wanka har a tafi idi yana wannan kabbarori yana zaune ma yana jiran liman ya zo yana wannan kabbarori har in liman ya zo tukunne ke dakatar da kabbarori lokacin da za a tsaye da sallah in ma a ina duka dai za a yi sallan idi ko a masallaci ko a ina ne wallahu alam to duk inda dai za a yi haka ake yin wannan kabbarori Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun don haka sannan sai idukum mubarak wannan shine tahani'a na yan uwa musulmai idan suka hadu da juna kullu amin wa antum bi khairin taqabbala Allahu minna wa minkum wato kowace shekara Allah ya dawo mana kowace shekara muna cikin alkhairi kuma Allah ya karbi ibadun da muka yi wannan shine addu'a na gaisuwa a lokacin da ake abuna sallan idi ko kuma lokacin da aka yi sallan idi waɗannan su ne abubuwan da idan mutum Allah subhanahu wataala ya hore masa sabon kaya ana so ya sa sabon kaya ranar sallan idi idan mutum bai samu sabon kaya ba ya sa mafi kyawun kayansa da ya wanke insha Allah ranar sallan idi sannan a fita zuwa sallan idi idan akwai bukatan fita wallahu ta'ala ala saboda haka waɗannan su ne a ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ko kuma malamai suka bayyana wajen fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ma nassin alqur'ani a maganar kabbarori da haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace sannan kafin rufewa gaba ɗaya har yanzu muna addu'a ta musamman ga Allah subhanahu wata'ala da ya muna godiya ta musamman ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu iko ya ba mu dama ya ba mu lafiya ba a taba samun fashi ba da ikon Allah wannan ni'ima ce daga Allah muna ƙara gode masa Allah ya ƙara tabbatar mana da waɗannan ni'imomi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kurakuranmu sannan muna mika addu'a ta musamman gurin Allah subhanahu wata'ala da roƙo ya sakan kawa dukkan bayin Allah waɗanda suka tsaya kai da fata wajen gudanar da waɗannan abubuwa da yaɗa shi musamman idan aka ambaci malam Usman malam Abdulmalik malam Abdulrahman malam Adamu Babayo duka waɗannan su ne waɗanda a kullum sai sun zo sun ɗau wannan karatu sun tura shi gurin da za a tura suna nuna wa mutane kai tsaye mu basharatan a lokacin da ake karatu din wasu daga nisan duniya har kasar waje wasu suna iya ganin karatun a lokacin da ake karatu har ma ake tambayoyi da makamantan haka dukkan wannan aiki da suka yi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya hada mu cikin lada Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allah ya sa karbabbe ne a gurin Allah Allah subhanahu wata'ala ya sa aljanna ta zama ita ce sakamakon mu akwai bayin Allah irin su injiniya Anas a Lubel wadda shi ya dauda wainiyan wato biyan kudade na sanyawa a gidajen rediyo daban-daban wadda a kullum tun da aka fara ake tura wannan karatuttuka ake kuma sawa a gidajen rediyo din a daban-daban ake kuma jiyarwa wataƙila ya zama ya zama mai amfani ga bayin Allah Allah subhanahu wataala ya sa haka Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa dukiya mai albarka Allah subhanahu wataala ya kare mu ya kare shi daga fitintinun karshen zamani Allah ya albarka a rayuwarsa da dukiyarsa gaba daya Allah kuma ya gafarta wa iyaye a dukkan mu gaba daya muna addu'an Allah ya gafarta wa iyayenmu sannan dan kankanin alaran nan da bana ya samu ya ja baki to shi kuma muna masa addu'a shi ma Allah subhanahu wata'ala ya yi albarka a rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya sa zamanto alarama sosai cikakke a lokaci na gaba sannan kuma Allah ya bada ikon aiki da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa su zama ‘ya'ya na kwarai ga iyayensu a dukkanmu gaba ɗaya iyayenmu da suka rasu muna addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu akwai iyayenmu da suka rasu wasu kusa nan wasu nesa da makamantan haka Allah subhanahu wataala ya gafarta musu akwai iyayenmu da suke nan a raye har yanzu muna tare da su Allah subhanahu wataala ya ya yi mana gamon katar cikin dukkan harkar rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairinsa a rayuwa idan rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ya ɗaura mu cikin imani a dukkan waɗanda suka zo ga yanayi na rayuwa wadda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da jarrabawa a rayuwarsu ko rashin lafiya ko rashin lafiya ko kuma a'a wasu abubuwa na kuncin rayuwa wasu ba su suka wasu rashin aikin yi sun yi karatun wasu abubuwa na damuwa wasu ɗawainiya wasu rashin lafiya ne ma a jikinsu kowa da abin da ya dame shi na damuwa ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka yaye wa kowa damuwarsa ya Allah waɗanda suka samu kuncin rayuwa wasu bayin Allah dagar suke samun abinci wasu bayin Allah dagar suke samun dan kudaden gudanar da rayuwa wasu bayin Allah haka suke rayuwa cikin kunci ya Allah kafi mu sani kuma kafi mu son su ya Allah ka kawo mana sauki a rayuwa Allah ka yaye musu ka kawo musu sauki a rayuwa ya Allah ka karbi addu'o'in mu Allah ka kawo mana sauki a rayuwa ya Allah dukkan damuwa Allah ka yaye mana ita wannan ciwo da wannan viruses da ake magana coronavirus da ta zo ta addabi jama'a ta addabi duniya ta dalilinta komai ya tsaya ya Allah kai mai iko ne ka wargaza sha'aninta ya Allah ka ɗauke ta daga cikin rayuwarmu ya Allah ka yi mana maganinta ya Allah ka kawar da ita innaka samiyun qaribun mujibud da'awat waɗanda suka kamu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke mu kuma Allah subhanahu wataala ka kare mu Allah ka yaye mana Allah ka kare mu daga kamuwa da ita garuruwanmu ya Allah ka yi mana garkuwa daga shigowar wannan bala'i inda ta riga ta shigo ya Allah ka tsaye da ita daga iya inda take ya Allah innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir waɗanda suke tsaye tsayin daka don tunanin kawar da wannan bisa gaskiya suke aiki da jajircewa don a ga wannan ciwo ya kauce ko masu mulki ne ko talakawa ne ko masu dukiya ne ko 'yan kasuwa ne ko malamai ne duk wanda da gaske suke tsaye tsayin daka ba don su neman suna ba ba don wasu abubuwa ba ba don bukatar duniya ba sai don tsayuwa kawai da tausayin talakawa ya Allah ka taimake su ya Allah subhanahu wataala waɗanda suka tsaya tsayin daka don gusar da neman da addu'a da tsayawa don samun gusar da wannan bala'i a cikin jama'a ya Allah ka taimake mu baki daya Allah ka samu a cikin su kuma Allah ka taimake mu Allah subhanahu wataala ka sa mu ga Ramadan shekaru masu yawa Allah ka maimaita mana ganin Ramadan azminatan madida wa sininan adida wa sininan ba'da sinin ya Allah ka sa Ramadan su ta dawo mana muna masu imani muna rike da addinin musulunci muna rike da gaskiya ya Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka shiryar da zuriyar mu da iyalan mu Allah ka tabbatar da mu bisa shiriya ya Allah duk abin da ya dame mu a gidajen mu Allah kai mana maganin sa duk abin da ya dame mu a garuruwan mu Allah kai mana maganin sa abin da ya dame mu a rayuwa Allah kai mana maganin sa ya Allah iyayen mu Allah ka gafarta musu ya Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka hada mu da su cikin lada Allah ka sa da mu da iyayen mu muna cikin waɗanda ka yanta su a wannan kwanaki masu albarka Allah ka yanta wuyayen mu da iyayen mu waɗanda suka rasu da iyayen mu waɗanda suke raye Allah ka yanta mu daga wuta zuwa aljanna da mu da iyalan mu da zuriyan mu Allah ka yanta mu daga wuta zuwa aljanna innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah duk mai shirin kawo mana damuwa ko tangarda a rayuwa ta ko ta wani bangare ya Allah ta ka masa birki ya Allah kaskantar da shi in ba mai tuba bane ya Allah duk wanda yake son ya taba mutuncin mu ta ko ta wani bangare Allah ka taka masa birki in mai shiryuwa ne Allah ka shiryar da shi in ba mai shiryuwa bane Allah ka wargaza sha'aninsa ya Allah ka wargaza shi Allah ka kunyata shi ko ba dade ko ba jima wanda duk ya taba mu a rayuwar mu ko ya taba mana mutuncin mu ko ya taba sha'anin mu ya Allah ka isan mana a kansa in mai shiryuwa ne Allah ka shiryar da shi in ba mai shiryuwa bane Allah isan mana a kansa Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim ya hayyu ya qayyum Allah ka sa mu zamanto masu girmama malamai Allah ka ba mu ikon girmama malamai Allah ka sa kar mu zama masu tsagawa da maganganu na tsageranci ga malaman mu da dukkan ma malaman sunna ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya Allah duk abun da zamu yi Allah ka sa mu kiyaye mutuncin malamai Allah ka sa mu kiyaye mutuncin shugabanni Allah ka sa mu kiyaye mutuncin shugabanni Allah ka sa mu zamanto masu biyayya cikin abin da ya ka yadda da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله wannan gari namu na Gombe Allah ka kawo mana nitsuwa a cikin sa Allah ka kare mu daga sharrin mahassada a cikin sa ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kare mu daga duk wata fitina ya Allah ka taimaki shugabannin mu a wannan jiha ta mu Allah ka yi riko da hannu zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniyar mu da lahirar mu duk abin da za su yi na alkhairi daidai Allah ka taimake su a kansa abinda za su yi ba daidai ba ya Allah ka sa su gane kar su aikata innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli Allahumma yassir lana umurana wastur awratina wa amir rawatina wa aslih a'immatana wa ulata umurina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nar wa dhurriyyatina wa azwajana ya zal الجلال وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك